إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله الخطبتنا اليوم تتكلم على فوائد الصلاة الصبح في الجماعة ولها فوائد كثيرة منها شهود الملائكة ودخول في ذمة الله تعالى وتعديل بقيام الليل كله وبراءة من النفاق وتصبيب النور يوم القيامة وهذه الصلاة تستحب تستحب التنافس والمجاهدة عليها وذلك لأدلة الكتاب والسنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه عليه bayan haka hudubar mu ta yau tana magana ne akan fa'idodin sallar asubahi a cikin jami'i sama idan muka yi la'akari da yanayin da muke ciki wasu saboda rashin sanin fa'idar sallar asuba a jami'i sai su fifita bargo sama da masallaci saboda haka sallar asubahi tana da fa'idodi masu yawan gaske a cikin jami'i daga ciki mala'ikun Allah maɗaukakin sarki suna halartar wajen sallar asubahi da mala'ikun da ke kula da dare da mala'ikun da ke kula da rana suna haɗuwa dukkaninsu a sallar asubahi a nan ne za su yi hannun oba na duti na rana su karɓi na dare na dare a karɓe su huta waɗannan haka Allah maɗaukacin sarki ya faɗa yake ci aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl Allah ce ku tsaye da sallah lokacin da rana ta yi duluki da kuma lokacin da dare yayi wa qur'an al-fajr da kuma ketowan al-fajr wato sallan asuba kenan inna qur'an al-fajr kana mashhudan Allah ce lallai ita sallah da ake yi a lokacin alfijin sallah asuba tsagowar alfijin na wannan lokacin ya kasance abin shaida ne wato mala'iku suna halattar wannan matattaran sallan asubahi a suratul isra'i hadisin da ya bayani wannan filla-filla shine hadisin aba hurairar Allah ya da shi ya ce annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ya ta'aqabu na fikun mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahar za salam yake cewa mala'iku suna sa ido suna lura da ku da daddare da kuma yini wato suna yin duti a tattare da mu suna rubutawa akwai wanda suke rubuta akwai mai rubuta zunubi akwai mai rubuta lada wanda Allah ya gaya mana idan ya talakkal mutalaqqiya ne an yamin wa an shimali to waɗannan mutane waɗannan mala'iku guda biyu suke rataye da mu dama da hagu suna yin canji safe asuba kenan asuba ake karban masu na ranar karba to maza Allah ya ce waɗannan mala'iku ɗin wa ya ji ta miƙuna fi salati subhi wa fi salatin isha manzala salam ya ce waɗannan mala'ikun suna haɗuwa fi salati subhi a sallar asubahi a sallar asubahi suna haɗuwa wa salatul asr da sallar la'asar wato a sallar la'asar ne ake ake ake musayar na dare wanda suka ini da la'asar za a yi canji wanda da su yi dare su zo su karba to manzo Allah ya ce suna haɗuwa a sallar asubahi fa ya rujul ladina batu fikum idan aka waye gari waɗanda suka yi dutin dare da ku suka kwana da ku sai su tashi zuwa sama in sun tafi sama wajen wa za su ce Allah maɗaukakin sarki fayyas aluhum rabbuhum sai ubangijinsu ya tambaye su kun ga anan kun ga aka ce da su tashi zuwa sama kenan Allah yana yana Allah yana sama mu kula da wannan a cikin aƙida cirewa Allah yana sama yana sa ka haɗawa Allah kishiya a wannan dalilan wasu suke wasu shehunan suke cewa su ma alloli ne sun narki sun shiga to Allah yana sama za su tahi su tafi zuwa ga sama sai Allah maɗaukakin sarki Ubangijinsu sai ya tambaye su a tattare da mu wa huwa a'lam bikum shi kuma Allah ya fi su sanin amma duk da haka Allah zai tambaye su saboda yana so ya ɗora ɗan adam da ya sallar asubahi a wani matsayi sai ya ce kai fataraktum ibadi yaya kuka bar bayina kenan Allah anan maɗaukakin sarki yana so ya nuna bayinsa na gari zaɓaɓɓu su ne wanda mala'iku suka basu sun yi sallar asubahi a jam'i ba wanda suna bargo ana ta sallah ba a'a yaya kuka bar bayina sauran ba bayinsa ba ne amma saboda Allah yana tambayar nagartattun bayinsa ashe sallar asubahi a cikin jam'i tana daga cikin nagartattun ayyuka shi ne sai ce ina kuka bar bayina fa yaquluna sai ka ji sun ce atainahum wa hum yusalluna mun je mun suna sallah lokacin da muka je ma da la'asar mun samu suna sallah wa taraknahum wa hum yusalluna kuma mun bar bayin nan naka ne suna sallah kenan sallah asubai nan ma mun baro su sun yi sallah suna sallah muka baro su kaga ashe anan idan ka kula Allah madaukakin sarki daga cikin falalar asubahi ya sa yakan kira masu yin sallar asubahi a jam'i da sunan bayinsa wajen waɗansu wanda ba su ba ai a lokacin da suka tafi akwai wasu suna bacci akwai wasu suna yawa wasu ma ba sa ma sallar amma don a nuna maka suwaye bayin Allah da Allah yake tambayar lamarinsu su ne wa su ne masu yin sallah kuma a cikin jam'i musamman sallar asubahi wannan hadisi bukhari da muslim suka fito da shi saboda ga mukula sannan sallar asubahi tana sa mutum ya shiga cikin wato alkawari lamari na ubangiji maɗaukakin sarki allah maɗaukakin sarki ka zamanto hajarsa duk wanda ya zamto yana sallar asubahi a jam'i to yana cikin shi wani haja ne na Allah maɗaukakin sarki akwai alkawari tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki da ya ƙulla wanda shi ma hadisi ya tabbata daga jundubi ɗan abdullahi Allah ya da shi yake cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce man sallar suha fa huwa fi zimmatillah duk wanda ya sallar asubahi yana cikin wato alkawari na Allah maɗaukakin sarki wato alkawari ne wato kaya ne na Allah subhanahu wa ta'ala ga wanda ya sallar asubahi sai ce fala ya tuluban da kuma Allah fi zimmatihi bi shay'in to kada ka yarda Allah maɗaukakin sarki ya neme ka akan wani alkawarinsa akan wani kayansa da baka sauke ba kar ka yarda Allah maɗaukakin sarki ya neme ka akan ya tuhume ka ko kada ka yarda a ce yau ga rana wanda ya sallar asubahi a jam'i ka ci mutuncinsa domin shi amanar Allah ne duk wanda ya sallar asubahi a jam'i shi amana ce ta Allah to kai ko ka yi sallar asuba a jam'i din ko ma baka yi ba kada ka yarda Allah maɗaukakin sarki ya tuhume ka akan amanarsa domin shi amana ne yau ta Allah sai ce fa innahu man yatlubu min zimmatihi bi shay'in yudrikuhu duk wanda Allah madaukakin sarki ya bincike shi ya bibiye shi akan amanarsa to Allah zai riske shi idan ku ya riske shi sun mai kubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam sai Allah ya kifar da shi a fiskarsa a cikin wutar jahannam wannan hadisi idan muka kula da kyau iya magana duk wanda ya sallar asubahi a jami'i yana da wannan idan muka saki fuskantarsa ta wani gu yana nuna cewa sallar asubahi amana ce ta Allah maɗaukakin sarki a hannun saboda haka mu kiyaye wannan fa sallar asubahin idan fa ba mu kiyaye ba muka yadda Allah ya neme mu akan wani abu na amanarsa to fa dai riske mu in ku ya riske mu ba ma yin ta to kuma zai kifar da mu a wutar jahannama Allah ya tsare saboda haka mu kula lallai mu dage mu yaƙi bargo mu yaƙi sanyi mu yaƙi shedan mu gudu mu dinga fita sallar asubahi sai ka je ga masallatai bai wuce sahu ɗaya biyu sahun shikenan ya ƙare ina sauran mutanen kuma a sallar asubahi to lallai mu kula da wannan wannan hadisi imamu muslim da imamu ahmad suka fito da shi sannan mu gane sallar asubahi daga cikin falalarta tana daidai da mutum kamar ya raya dare gaba ɗaya na sallah ka yi sallar asubahi a jam'i daidai take da kamar ka kwana kana yin sallah haka Allah zai baka lada kamar ka kwana kana sallah ku kalli falala na qiyamul layli da sauransu wannan hadisin shi kuma yana daga Uthman dan Affan Allah da shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sallal isha'a fi jama'ati duk wanda ya sallar isha'i a cikin jam'i fa ka annama qama nisfal layl kamar ya tsaya ne rabin dare kamar ya raba dare a tsakiya yana ta nafilfilu za a rubuta ma ladan sallar ishanka kuma ga ladan raba dare kana mai kana yin wato kana yin ibada na sallar kiyamun laili ya ce wa man sallar subh fi jama'atin fa ka annama sallar lail kullu duk wanda kuma ya sallar asubahi a cikin jam'i to daidai yake da wanda ya yi daren gaba ɗaya yana sallah shi ma wannan hadisi imamu muslim ya fito da shi imamu muslim ya fito da wannan hadisi kuma yin sallar asuba a jam'i tana nesan taka da munafurci duk wanda ba a kallonsa a sallar asubahi to manzo Allah sallam ya masa wani sanin cewa shi din munafiki ne saboda haka karka yadda ka shiga sanin din wanda manzo Allah ya ishara akan su munafikai ne shi ma wannan hadisin yana wajen abu hurairar Allah da shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa salatun zala ce shi bai san wata sallah ba asqala ala almunafiqina min alfajr wal isha wacce tafi nauyi akan munafikai ba sa iya yin ta fiye da asubahi da kuma isha'i waɗannan su ne sallolin da duk wanda baya yin su wata alama ne yake nuna maka cewa akwai cikin zuciyarsa akwai cuta ta munafurci in ji manzon tsira sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan inda a ce mutane sun san falala da lada da ake samu da matsaya da ake samu a wajen Allah maɗaukakin sarki dangane da sallar asubahi a jam'i da sallar isha'i a jam'i ya ce da sun zo koda da gwiwa ne koda da rarrafe ne saboda ba za ka iya zuwa ba sai dai ka ja da gwiwa ko ka yi rarrafe Allah ce da mutane sun san abin da ke cikin falalar sallar isha'i da sallar asubahi a jam'i ya zama ba za su iya zuwa ba saboda rashin ƙarfi ko saboda rashin lafiya sai da gindi ko sai da gwiwa Allah ce da sun zo kenan kaga ashe akwai falala mai girman gaske a cikinta bayan barrantuwa daga wancan tsari na munafiki sai manzo Allah ya ce walaqad hamamtu an amura bil mu'adhdhini fayuqim zala ce na kusa na so in himmatu in ce ladan ya tada iqama ayi sallah summa akuzu shalan minan nari sai in dauki jumali na wuta fa uharrika ala man la yakhruju ila salati ba'd sai in tafi ceto a tsaye da sallah sai kuma manzo Allah ya bi gidaje duk gidan wanda ya san bai fito sallah bai kone gidansa manzo Allah ce ya so ya haka abin da ya hana shi saboda mata wadda sallar asuba a masallacin ba dole bane da kuma yara ƙanana wadda basu balaga ba manzo Allah ce ba dan haka ba da duk ya ji ya kone su yace su ba musulmai bane saboda haka lalle mu kula ashe barin sallar asubahi a cikin jam'i ba karamin asara bace ga da musulmi duk wannan sanyin da ake yi mai sauki ne akan azabar kabari duk wannan sanyin da ake mai sauki ne akan tsayuwar kiyama saboda haka lallai mu tashi mu dage mu riko da ibada don mu tsira daga irin waɗannan halayya na wanda mutum zai tsinci kansa a ciki lallai manzo Allah sallallahu ya ce ya so ya haka kun ga anan ba mu kula ita shari'ar musulunci wajen kata hukunta wani wanda ba shi da laifi takan ɗage mai laifi ya tafi kun ga manzo Allah duk da sun yi laifin da sun kai ya kona su amma me hana ya kona su saboda mata wanda ba wajibi ne akan su ba da kuma da yara ƙanana wanda ba su balaga ba a dalilin albarkacin su kawai suka ci ba a kone su ba kenan ashe in kana neman wanda musulunci ya halatta jininsa sai dan wani dalili da ya samu ba a taba shi ba shine wa shine wanda baya zuwa sallar asubahi a jami'i kuma kun san dama jinin mutum musulmi bai halatta sai ya zo ɗayan uku to kenan wannan alama ce mu gane a wanne matsayi mutum ya shigo jinin mutum musulmi dai sai ta ɓangare uku yake halatta a sayi zani mai aure in yi zina da wanda ya bar addininsa da kuma wanda ya kashe rai to yanzu kan aka ce maka auna to wanda baya halattar asuba a jami'a wani sahu za ka sa shi Allah sauki saboda haka lalle mu kula wannan tsira sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana munafurci ne barin yin sallar asubahi a jami'i sa'an nan sallar asubahi a jami'i tana sanya mutum ya zamanto cikin masu haske ranar tashin alkiyama wadda Allah madaukakin sarki ya be su yake cewa yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim to su waɗannan wanda suke sallar asubahi suna samun wannan haske ɗin hadisin buraidatul aslami Allah ya da shi ya ce manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce bashiril ladina bashiril masha'ina fi zulamin ilal masajid bin nuri tami yawmal qiyam manzon sallallahu ya ce ayi bushara ay albishir suwa zai wa albishir al masha'ina fi zulami waɗanda suke tafiya a cikin duhu ilal masajid zuwa ga masallaci wani albishir da a musu waɗanda wanda suke fita a duhu su tafi a lokacin sanyi su fita a lokacin da ba a kallon su su tafi sallah me za a musu bishara ya ce bin nuri tam da haske wanda yake cikakke a wacce rana ranar tashin alkiyama ranar da manafakai za zo su ce zaruna bal naqtabis min nurikum ko zaruna naqtabis min nurikum ku kyale mu dan dan dan hasken mu sai a ce da su a kilan jiku wara'akum faltamisu nuran sai a ce to ku koma a baya ku je ku nemo naku hasken kuma ba da a dawo ba a duniya ake neman hasken kiyama kuma an mutu ba a dawa kaga kenan duk wanda ya rasa shi ba zai samu ba wannan hadisi Abu Dawud da Tirmidhi suka yi taron dangi wajen fito da shi lalle mu gane akwai haske ita wannan sallah tana daga cikin abubuwan da ake bukata ita sallar isha asbahi kenan fa wanda ake bukatar a ce musulmi ya zama yana rigayayyeniya yana tserereniya wajen aikata ta ya zama yana kokari yana jajircewa akan yinta a cikin jami'i tana daga cikin abubuwan da ake da bukatar a yi tserereniya akai domin tana sabbaba shiga aljanna da Allah ku yi magana sai ce mai wasi zalika falyatana fasil mutanafisu da ya magana akan ni'ima ne aljanna sai ce saboda haka masu tserereniya masu rigayayeniya to si hadisin da ya fito da wannan balolo shine hadisin Abu Huraira Allah ya da shi yake cewa manzo Allah sallam ya ce law ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awwal inda a ce mutane sun san falala da ke cikin kiran sallah da sahun farko ma'ana a ce ka san falalar ladan a ce ka zama ladan ko ka san falalar a zo a same ka a sahun farko a cikin masallaci a ce kana sahun fari maza Allah ce inda mutane sun buɗe cikin sun leƙa sun kallo falalan da ke ciki sun malam ya jido illa an yastahimu sannan sai ya zama ba za su samu ba sai an yi ƙuri'a da a ce mutane sun san falalar kuma a ce to ba wanda zai sai an yi ƙuri'a wanda yake da rinjaye ya kira sallah ko wanda yake da rinjaye su da su hau sahun gaba maza Allah ce lastahamu da sun yi wato da sun kada ƙuri'a da an yi yawon kamfen kun ga ba a san falalar irin zama ladan ba ba a san falalar sahun farko ba amma an san falalar me kansala an san falalar ciyama an san falalar dan majalisa ka ga yadda ake kamfen nan a same shi to da ka san falalar ka zama ladan ko ka zama kana sahun farko a ce ba za a samu ba sai an yi ƙuri'a maza Allah ce da kun je kun yi kun yi kamfen kun yi kamfen an zo an kaɗa muku ƙuri'a don ya zama ku da ku dinga zama a sahun farko ko kuma ya zama kai za ka dinga kiran sallah mazala ce kai baran ba walau ya alamu na mafi tahajiri lastabaku ilai mazala ce da mutane sun san falalar da ake samu a sallan a tahajir wato sallan azahar kenan da mutane sun san falala da ake samu a sallan wato sallar sallar azahar kuma yace da sun yi rigayayya wajen gudu a je mata sai ya ce walau ya alamu na mafil atama inda mutane sun san abin da ke cikin sallar isha'i wasu bihi da sallar asuba la'atahu ma walau habwan da sun zo koda da jajjigiri koda da rarrafe ne ashe mu gane lallai wato wannan sallah ce wacce ya kamata mutum ya jajirce ya dage a kai musamman wannan lokacin mu dinga yaƙi da shaidan saboda falalolin da ke ciki da kuma hatsarin da ke cikin barin ita wannan sallar asubahi a cikin jami'i Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai ya girgiza ƙasa ga kan yau da nasara a tahi zuwa ga sallah